أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu yau muna 20 ga watan safar hijira 1445 da ya daidai da ranar biyar ga watan september miladiya 2023 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon ana ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon ana ya kare muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddinin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul kafi tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na hamsin da tara ya za mu tashi aya na sittin daidai zuwa abin da Allah ya so farkon aya na sittin a cikin suratul kafi shine faɗin Allah madaukin sarki wa ib qala musa li fata ina ganin nan ne za mu tashi kan mu manta a muƙaddamar sura da muka yi mun ambaci fitan da sura ta yi bayani akan su ko mun yi bayani akan fitnatul dini muka zo muka yi bayani akan fitnatul mal yanzu za mu zo mu yi bayani akan fitnatul ilmi kafin mu zo mu yi magana akan fitnatul mulk Allah samu dace. ‘yan uwa masu girma daga cikin fitina na rayuwar duniya akwai ilimi ilimi fitina ne kuma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin fitina ta ilimi tun daga salihan bayi har zuwa annabawan Allah tun da ilimi suna fadawa cikin shi kaga mutum yana jin yafi kowa ilimi ko in kana cikin mutane sai kana ganin kowa ba ba tsaranka ba ne ka yi kowa ilimi wannan fitina ne fitina ne a wannan zamani akwai su da yawa sai ka ganin kuna mu'amala da mutum shi dibin da yake ma shi ne malam kai ba malam ba ne dibin da yake ma shi ya san wani abu kai ba abin da ka sani kuma duk abin da kai a gurin shi babu burgewa inda kai ba malam bane shine amana wannan fitina ne inda har wannan matsala ta kama annabi Musa alaihi salatu wassalam to wa'inda ba su kai shi daraja ba min babu aula a samu wannan matsala kamar yadda riwaya take nunawa a sahih bukhari ya ba da wannan riwaya cewa annabi Musa wata rana ya ma banu Isra'ila khutba labari mai ratsa jiki mai shiga jiki sai wani yazo ya tambaye shi yace yanzu ko a cikin wanga zamani akwai wanda ya kai ka ilimi Annabi Musa ya shiru ya duba ya duba sai ga ina ai ba wanda ya kai shi ilimi Musa ya ce ai ba wanda ya kai ni ilimi ni da aka ni da an ka sauko ma da littafin idan koma zai ko wani zai samu labari sai dai ya koye shi ta waje na kenan na koya ne to wannan magana da annabi Musa ya yi Allah bai sha mai ita ba yana faɗin haka sai Allah ya yi mai wahayi ce haba annabi Musa akwai wanda sun kai ka ilimi kai dai baka sani ba cikin mutanenka akwai wanda sun yi ka ilimi dan mu nuna ma kudura irin damu za mu nuna ma wannan sun yi ka ilimi annabi Musa da yake bawa ne mai tawadu sai ya ce Allah a hada ni da wannan ni ba je ƙara ilimi Allah samu dace babu wanda ya son bawansa irin Allah amma shi Allah baya kawaici shi wai baka yin abu wai dan kai ne Allah shi a to inda wani na bari ai mai kawaici inda ana yin kawaici da ayyuma annabawa musamman da ayyuma annabi Musa sallallahu alaihi wasallam kaga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo suka tambaye shi game da rai game da ashabul kahfi game da dilkar ne sai ki kuje gobe ku zo zan ba ku amsa sai Allah ya ce da shi wala ta kullana da shi in ne fa'idan da kake kada illa insha Allah kaka kare cewa zan yi kaza sai ka ce insha Allah kaga babu wani kawaici to kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aka ja mai kunne a cikin girmamawa shi ma Annabi Musa sai aka ce haba kai ma akwai wanda yake ne wannan magana da kai ba haka yake ba isa yana daga cikin babban musiba da take faruwa a yanzu mutum ya zamanto yana ji da kanshi yana ji da kanshi yana ganin aishi ina shi yasa imam al-bukhari yake ba da labari yake cewa malami la yakunu al-muhaddithu muhadditha ta ya akwada min talasi duk wani mai ilimi na ilimin hadisi ko abin da ya kama da shi kai zama cikakken mai ilimi sai ya karba daga wurin mutane uku man huwa fawqahu wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu doki ilimi gurin wanda ya yake ilimi ka sa haka ka doki ilimi wanda yake a ilimi tsaran ka ne kuma doki ilimi gurin wanda ka san ka yi su ilimi kaɗai za ka yi ka huta wani ƙasa yake da mu yana aji na ɗaya ne amma an samu su wani littafi ba samu na shi ba kuma ya iya shi sai ka soyi shi ka ci shi koya ma shi wani aji guda kuke ko da ya zo ya iya wani littafi wani unguwa kai ma ka iya wani ko koya mu juna wani littattafai wani yana aji na uku ne ina na aji biyu to bari sai littafi koya haka ke ilimi wani lokacin da ka ɗaga rawani kana ganin ai kayan kowa ilimi ka rusa kanka babu inda zaba jama muna cikin wannan matsala yanzu ko ba mu ciki lahabin mamaki sai ga malamai wani malami ko sallama kai mai bai amsa ba shi abin da ke dabi in ma kai malami to ai ka karamin malami na in kuma ma ya yarda ba kun gane misali ko ka zo kana karatu wani shi da ya duba sai kai a wuce shi wanga malami zai saurari ne ne hawa ne da wanga malami za a saurari ina wani aka to kai ma ba kowa kake ba wa wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wanda mai ilimi Allah ya ce akwai wani saman shi to wannan mu shine aqidan mu kullum muna da wanda sun yi mu ilimi mun yadda da wani kuma kullum muna da wanda daidai suke da mu kuma kullum muna da wa'anda mu ne muke ganin haka ba tabbai zama haka ba muna ganin suna kasa da mu kuma ba taɓa bane wani zai zo gurin ka koyon wani abu shine yan bai iya ba amma ya iya wani don ka ji haka sai ka huta shi yasa ilimi yana da fitina masu sai dai wanda Allah ya tsare Allah ya tsare to shine annabi Musa da ya ji wannan sai ya nemi abokin tahiya shi sa sai Allah ya ba mu labari ya ce wa idh qala Musa ka ba su labari lokacin da Annabi Musa ya ce li fatahu ga yaron shi fata me masa yake khadim duka annabawa suna da masu musu hidima duka annabawa Allah ko na annabi sai kaga akwai wani da ke magana da shi yana musu hidima to wannan shine sunna ta malamai mafi yawancin malamai suna da masu musu hidima ina tare da shi in za a yi tahiya ina da jika akwai mai ɗauka mu ya an tahi yana da mai so mai abinci yana da mai mai kaza yana mai kaza ko da yaushe manzo Allah yana da nashi ko bai da su sai da na Umar yana da ko bai da sai da na Abubakar fa haka duka sunna ce ta malam shi yasa Sheikhul Islam bin Taymiyyah yake mamaki game da yin masa hidima wanda yake masa hidima dan uwa yake gare shi mana makusanci ne gare shi sai ce kai wane ni abinda na gani a sunnan malamai duk malami ba wa'anda ke guji mai irin ƴan uwansa da makwabtansa kuma ga ka kai ne dan uwana amma ka ni kowa kusa ne kana mai hidima shi ne ce saboda in samu karuwa ta ilimi daga gurin ka da abin da ya kama da wani gane hikimar magana duk wanda kake ganin malam nan ana Allah gafarta malam malam wani in yazo ana daga hannu ana gaida shi a wani wuri ne amma in yazo gidan su ganin suke ba kowa bane da shi an kai shi a ungo su ganin suke to wannan ma gashi na sai na wanka in ba shi riga shi ta ba kowane malami bane yake samun daraja a garin su kuma ya samu daraja a wani wuri ɗaya ɗauko ne kullum ina buga misali da Sheikh Albani Zaria Allah ya masa rahama Sheikh Albani Zaria yanzu a gari a unguwarsu a majalisinsa in yana karatu zaka ga mafi yawancin waɗanda ke zagaye da shi ba ƴan unguwar ba ne kuma ba fami da shi ba zaka sadda yake da shi ƴan unguwar suna nan suna kallon kwallo ana nan kuma ana yin wazi in ka ce ai malam na sai ce to ai ai wani na in gane misali su a gurinsu ba komi ba ne to ai cikinsu ya taso shi yasa ɗaya da kuniyar za ku samu malaman da suna da daraja cikin na kusa da su kuma suna da daraja ga na nesa da su da shi yasa da aka ce lafa tafi girmamawa ne ga yaronsa mana bai masa hidima kenan shine yusha bin nun yusha kafin ya zamo annabi inda shi ma kafin a annabtar da shi sai da ya kai shekarun da ake ba da annabta sannan aka annabtar da shi amma lokacin da yake hidima ma annabi musa bai a riga an mai da shi annabi ba shi ne sai annabi musa ya ce da shi la abrahu ma'ana ba zan tsaya ba ba zan kushe ina tahiya ba ina ci gaba da tahiya ma'ana zan ci gaba da tahiya hatta abluga majma'al bahrain sai in na zo majma'al bahrain Allah ya samu dace malamai sun yi saɓani game da majmuwar buharai cewa a dai yankin misir ne na majmuwar buharai ne yake yana tsakanin bahar ahmar da kuma can abin nan da bahar al'aswad haɗuwa inda suka haɗu na ne majmuwar buharai ko kuma ya zamanto inda buhairatu tabariya nahar urdun wanda yanzu yana nan haɗe da wannan ƙasa ta isra'il a yanzu haka yana nan mana inda bahar tabariya buhairu tabariya ta haɗu da ruwan da suke fitowa ta yankin isra'ila ba suka ce nan ne mujammal bahrain wallahu a'lam amma dai yace ba zan gushe ina ci gaba da tafiya ba sai na kai gurin saboda Allah ya nuna mai ka je can akwai wani ka koyi ilimi a gurinsa kamar yadda kisa ta nuna mana annabi Musa ya nemi to wani alama zan gane cewa na kai cewa ka dauki kifi busasshen kifi ku dauka ku tayi da shi to sanda kuka zo wurin da kaga ya tashi ya shiga ruwa ya bi wannan wurin to nan zaka tarar da wanda zaka koyi ilimi a gurinsa annabi Musa ya ce ban ga zama ba kuma tashi mutai sai kuma hanya wannan yana daga cikin abin da yake nuna himma ta annabawa jama'a ilimi sai an bar gida a same shi sai ka bar garin sai ka rufe shagon kasuwarka sai ka hana idon ka bacci sai ka ba mata ka haƙuri tana ta haɗa daura har ƙarfe goma sai ka ce mata ke wata rana ma zan bar garin nan sai na yi wata goma sannan in dawo a ta wurin karatu ne musa sai ya kulle jakarsa ya kama hanya ya ta yi neman ilimi in dai har annabawa za su sha wahala wajen neman ilimi babu awala a ce mu mu yi su shan wahala wajen neman ilimi ko ba haka bane imamu ahmad bin hanbal ya zo yana ba da labaran hadisi in ya kawo wannan hadisi ya sabke ya ɗauko wannan ana kallon shi wani ya ce kai imamu ahmad ina da ka samu wannan hadisi ya ce bari bari duniya su biyu ni zagaye ta da kama hawa ko abin hawa ban dama duk inda ji labarin wani hadisi sai na je na koyo shi sannan sannan in zauna Imam Ahmad zai ɗaukawa daga nan ya tai Senegal ya dawo ƙasa ya ji labarin akwai wani mai hadisi ya je ƙasa zai je da ƴan wainarsa a hannu da ƴan ruwa yana sha ya koyo hadisin manzon Allah sannan ya dawo amma yanzu kai daga shago zuwa masallaci wai ba ka iya baro shi kuma kana so Allah shi ma daraja babu yadda za ka samu daraja in baka zauna ka bauta wa ilimin addini ba babu duk wani abu da kake ganin daraja ne baka zama baka samu daraja bayan Allah nan da suka samu daraja haka suka yi sun sha wahala sai Muhammad Bukhari nan da ake faɗi an ce Imam Bukhari sai ka dauka kaza ne a'a suna cikin wa'inda duka Allah ya jarraba su da hanya da wahalhalu na tafiye-tafiye zuwa neman ilimi sai ka fara gida wata rana in zan taya makaranta na lokacin da ni university a shekara hudu kenan su ake a jami'a to duk sati malam shi ne shaida na sai na zo Lagos daga Ibadan sai na je Lagos sati. Kudin mota ina kashe dubu biyu da ɗari biyar dubu uku duk sati kudin mota. In ka zai sami shekara hudu nawa ne. Akwai ranar da zan ta yi, kun kun san ko me yasa nake ta ya Lagos? Ba fa daɗi na ga kai ne ba. cikin satin radda babu karatu to sai in tele ga bilala zani ni je sai in da nazo da sahi in ni zo da mureci kasuwa na kauciya tunda sahi ina kasuwa in ni kwana biyu ina kasuwanci to dan abin da anka samu sai a yi jerin gida wani abu a bar mu gida a samu a hidda na kuɗin mota kuma ka shiga a dawo ba wai hutu na aka ba an taiwa rin bida ne haka ake ba akwai ranar da za a zo a yi kasuwa ba a samu riba ba to ya za a sai a ciwo bashi sai in zo in samu wani sai in ce mai kasan shi ɗan kasuwa yana da wani abu ya ce ɗan kasuwa kake baka cike ne maramce karsa sai dai baka iya biyan bashi yan ka zo an kai kasuwa ba a samu wani abu sai in samu in ce kai kawo min kaza abin da nisan zai sai in baro mu gida ya kuɗin mota in ya bani sai in ta wata shi kasuwa in ta yi daɗi sai in biya wannan bashi in za a ta wani da makaranta sai an yi rance kuɗin mota a haka ne bai zama tarihi ba duk sati kudin mota ina kashe abin da kai jaka sha biyar duk sati duk sati amma yanzu ka ce mutum ya yi kudin makaranta jaka goma sha biyu shekara sai ce kai mana yin can da gare shi kuɗi gare shi kai jama'a wala mu girmama ilimi kawai kuwa mu ba ilimi daraja shi inda Allah ya girmama abu ku girmama shi ku bai wa ilimi daraja ko nawa ka kashe akan ilimi wallahi ba asara na kai asara ba haka su annabi su imamu ahmad suka ta wahala shin yanzu jama'a babu tarihin su a duniya nawa sun ka bari yanzu wanda kowa kuɗi ƙasar nan shekara ɗari ko ɗari biyu da suka wuce an bar labarin shi ƙarshen ta abin da ya bari babu amma su imamu ahmad ba su bar komai ba shekara ɗaruruwa ana ambaton su da haka muhimmin ilimin hidima jama'a muhimmin ilimin hidima ko mun mutu tarihi mu bai mutuwa ma wallahi in ka samu dama ba kai mai ilimi hidima ba da ka mutu shi kenan ya zama tarihi ya zama tarihi Allah ya kare mu shi ne yake cewa ya ta kala Musa ne lifatahu yayin da annabi Musa ya ce da yaronsa la abrahu ba zan gushe ina tafiya ba hatta abluga majma'al bahrain sai na zo gurin da teku biyu suka haɗu aw amdiya hukuba ko kuma in yi tafiya tsawon shekaru hukum malamai sun ce aqalluhu 70 sana karancin shekara 70 ma'ana annabi Musa ce ko in ya tafi shekara 70 ne zan yi in kuma 70 ban cin mai ba in ƙara wasu 70 in ban cin mai ba ina raye in ƙara wasu saba'in amma haka zan ta taya sai na je makaranta in mutum shekaru saba'in yana tahiya yan hada da shekarun da aka shi da Allah yanzu mu ɗauki kawai shekarun annabta da aka baiwa Musa shekara nawa ake yi a ba annabi annabta yan hada da shekara saba'in sun zama nawa ɗari da goma mutum bai kama jikin shi ba eh su ba shigo shi ba to shi gani yake in dai akwai wasu saba'in gaba dan neman ilimi zai ƙara su in ma akwai wasu saba'in zai ƙara su dan neman ilimi amma yanzu abin mamaki wace ga mutum ɗan shekara sai ce yanzu nauyi ya kama makaratu sai dai ɗaya ka ci duka ka ji lahira jama'a harkar neman ilimi babu magana an tsuhuwa dagewa ake a nema dagewa ake a nema ana neman duniya ne ake neman lahira an gane misali ko kakka zama rago kai dai dan a baka ka shahi ne a'a ka nema arzikinka nan duniya Allah ya baka ka mori duniya kuma ka nemi lahira ita ma in kaje can ka mora amma idan ka shagaltu duniya ne ka sama gaba ka kashe wani kuma mun kun san abin da abba ba hatsarin mu wallahi matasan mu in ba su yi da gaske ba sai sun yi rayuwa sun kare ba su san komai ba kuma ba su samu komai ba kun san dalili karatun duniyan ma yanzu in ba ka yi da gaske ba kuma ba ka samu cikin shi bale na lahira da sai an je lahira a biya ka wai abin takaici wai yanzu mutum sai ya gan shi da bak bak wai ya zai na aishi bak gani shi aiki shi ke nema to yana ɗauki ka aiki kai ne eh kai ne me bak ana magana karatu kai ne to yana ɗauki ka aiki shara za ka yi komi ko kuma ka ga mutum wai yana ma faɗi lesan su gari an wuce wannan zamani yanzu lesan su shi hida ta hankali ma ma'ana yan kana son kai karatu ga sai kai karatu ka zo kana magana wai kana da master ka ki samu aiki karatun dai shi samu dole ka samu aiki shi in ka yi karatu aiki na ga biyo ka ba ka gani ma aiki da ka ga mutum da takardu yana yawo wai aiki yake nema shi to ba shi shawara shi shi je shi ƙara karatu in ka yi karatu aiki na zai biyo ka da haka yanzu matasan kowa sai ga ni yanzu kokari nake ni samu ɗan lesson in samu ɗaya da na kama kai karatu malam kai ilimi in ma na bokon ne dage kai na kwarai kai da yawa wallahi za ka ga albarkashi in ma na addini ne ka daina tunanin na sallah karatun sallah karewa yake yi bari mu yi kokari dai ko na sallah mu samu karatun sallah wasa ne eh ba wasa ba kuma babban abin da yake kashe mu jama'a katsewa mutum sai ya ɗauka ya ce to ai ni yanzu shekaru sun zo ina malanta sai dai ɗaya na a'a shi ilimi in ka nema wala za ka samu ka zo makaranta kuma za ka karu da wani dama ai shi ilimi ba a cimmawa ne kuma ba ya isa amma in ka dage za ka samu da yawa to da haka mu daura damara mu baiwa ilimi muhimmanci ko da shekara nawa zai dauke ka ji awo amdiya hukuba ni nan dai nan nan dai in ba sa abu da wai a samu dan shekara 110 ko 120 eh in ma an samu dai 100 to kun gani to amma yanzu kaga shi azama ta annabi Musa koda zai yi 70 ya ƙara wasu 70 na ya shirya zai ta neman ilimi amma wai kai da ka zo ka kai wasu ƴan shagari sai ka ce ka aje karatun ma sai a ce a bar mu yara in akwai mai bukatar karatu wallahi tsoho ne da tijina dan kai abba kin kofa ta ya lahira ko ba haka bane a kenan inda ya kamata waɗanda ya kamata aka sun ɗaura ɗamara waɗanda suka ga alamun mutuwa ta zo musu su kama su ɗaura ɗamara amma yanzu tafiyawa sai ga dace ja koma gida yana dara ko yana lido ko kuma yana yana karatun jarida in kai bai kuma magana karatu sai ce kai ya tsauri yanzu bai ɗauka komi ai to shi ke nan zai laushi Allah ya kare mu mu ci gaba falamma jawaza haka ne ko mana yayin da suka wuce falon ma balaga ko majma'a bainihi ma yayin da suka kai mahadar tsakanin wa'annan teku guda biyu an ce sai suka tsaya hutu na musa ce a tsaya huta baya tsaya huta an tashi tahiya na siya hutahuma sai suka manta wannan kihin nasu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya shiga ya kama hanyarsa a cikin teku saraban yana mai barin alama shine saraba alama yana barin alama kamar wuri ya bushe na an ce mai kun san a ɗabi'a na kifi in ya shiga ruwa kana kallon shi bayan minti biyu kana iya nuna inda ya bi ba ka iya nuna wa ko sai an ka ce mai alama kifin duk inda ya bi zai bar hanya shi ne sarar sai kama hanya shi yana mai keta ruwa kuma ga alama nan ya bari to shi yusha lokacin da annabi Musa zai kwanta sai ce ka kula da kihin nan an ce mana shi zai nuna mana alama in mun kawo to abin da ya faru ka gaya mana to shi sadda abin ya faru yana kallo amma dan ka san shi ilimi ba a samu shi sai an ci wahala yanzu kai da kaga kifi kuna dauke da busasshen kifi ya tashi ya shiga ruwa kuma ya keta ruwa inda ya biga shi na ruwa sun ki gamewa lalla wannan labarin yana mantuwa kuma sai da aka ja ku naga aka ce ka kulafa amma dan ka san ba a samu ilimi sai an sha wahala sai a sai shedan ya mantar da shi sai da suka kama hanya sun tahi sun gaji sai annabi Musa ce a kawo abincin nan mutaba sai ce wallahi ni mukihin nan labarin da kaba wallahi manta ne ai inda muka tsaya hoton nan din ne ga ya tashi ya kama hanya abun mamaki amma kuma na kasa faɗa ma na manta ilimi sai an wahala a samu ilimi kwana aka yi bisa littahi yanzu kana son ka haddace qur'ani yanzu dattijo dan shekara 80 shi na haddace qur'ani ko bai haddacewa ina haddacewa wanda dattijo yake ba mu labari yace sai da suka yi koyon karatu bai yarda komi amma to sai ka ga ya kamata shi in yazo sai ya ce a koya masa karatu wajen koyi sai a koya masa kul kul sai yazo ita da irin shi dai kul kul kul sai ka zo an kara mai huwa kul huwa kul huwa kul huwa gobe an ka zo an ka ce idan mun kwana sai ce ko mun ka kwana sai a kara mai lahu kul huwa lahu kul huwa lahu sai ya rike sai a kara mai a haka ya sauke qur'ani sai nawa maimaita shi don kaji an ce abu bai yiwa to ba mai da mai hankali ba a yadda iya yadda ka iya rikewa ne za ka ɗauka sai ka kasa kuma kai kana ganin kasuwa kana ganin a to mu yanzu mun tsaye ba mamaki akwai sauran shekara ashirin gaba wai sani ko ba haka ba ne wani tun shekara ashirin ya tsufa amma tun kullum yana tsammanin ta taho kuma yanzu haka ko shekara goma gaba don ba kai ba shi ke nan ta yamma na falamma jawaza ko yayin da suka wuce suka wuce wannan dutsen kenan mina sakharati qala li fatahu sai shi Musa ya ce da yaronsa a ce na gada ana ka kawo muna abincin nan namu laƙad laƙina min safari na hada na saba wala mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiya na gajiya ta kama an ce duk lokacin da annabi musa ya ɗauka yana tafiya bai gaji ba sai da suka huta to wannan gabar da ita ce an kamanta kifi cikin wannan gaban ne gajiya ta kama shi har yake gama yaro wallahi mun gaji a wannan tafiya annabi Musa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul manyan manzanni masu daraja a wurin Allah amma zai je neman ilimi har yana ba yaro shi labarin sun gaci ya kake kaddara wannan tafiya annabawa da haƙuri ala sai shi yaron da suke tada Musa sai ya ce a ra'aita shin kaga cewa iri a wayina ila sakharati lokacin da muka kwanta za mu dan huta a wannan dutsen fa inni nasitul huta wallahi na manta ku wannan kifin na manta amma an sani mu illa shaytanu an azkura ma Allah ba abin da ya sa ni manta ban baka labari ba shi da neman tattali ka ku ga abin da ya faru abin da ya faru shine wata khada sabilahu fil bahri ajaba kishin nan ya kama hanya cikin teku abin ban mamaki kaga can saraba ko na an kace ajaba sarab lokacin da yake keta ruwa yana barin hanya shi ko ajab sadda yake kallo yana bashi mamaki ah yanzu sun man kai da nice ma ka kula da kihin nan duk abin da ya faru ka gaya mini shi in kai ne me ya kamata ka yi yaro ya cancanta wada ko bai cancanta ba amma da yake su annabawa ba sa damun ba sa damun yaransu suna da tausayi suna girmama yaran da ke musu hidima ana sai ce shekara ta goma ina yi maza da hidima ko so ɗaya bai taɓa cewa mista ni ka zama mista ban yi ka zama yanzu a nan musa an yi dogon ta yanzu in kana suka ce yanzu ka cun da ya mai ka bari hamu ka saka doso muna ta yaka shi kenan shi ga shi annabi musa ga amsa da ya ce ƙada zalika makon na nabu sai ce ah to ai nan da muke bukata ka fahimci hausa da jin wannan magana ka san ba cikin hushe yi ta ba zalika makon na nabu can wurin nan na zama fartadda ala athari ma sai suka dawo suna bibiyan inda suka tattaka hanyar da sun ka biyo asasa ma'ana suna bibiyar hanyar nan kama a ce kasasa suna bibiyan takon da sun kai don su gano kasu kuskure mu hanyar wurin da suka shiga kasa in kai ta yi kana barin tako ko ba haka bane to shi ne kasasa kenan suna tattaka abin shi ne aka ce ya kusa ne a tarahuma suna bibiyan takonsu na musa ce to kaga ina annabi musa ce kaga inda muka taho nan takon nan za mu bi da mun kai nan mun kai inda za mu aka sun ka dawo yanzu mu kaddara ga sunan sun dawo fa wajada abdan min ibadan sai suka tare da wani bawa daga cikin bayin mu atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga gurin mu kun gane ko menene gaba fa'allamnahu min ladunna ilma kuma muka bashi ilimi daga gurin an ce khidr rahma anan ibn abbas ya ce shine atainahu nubuwa mun bashi annabta sannan kuma mun bashi ilimi daga gurin an fahimta masa sai zamanto a wannan guri mun ya bi sun haɗu annabi musa annabin allah khidr annabin allah amma shi annabi khidr wa atainahu min ladunna ilma mun bashi ilimi daga gurin an ce shi annabi khidir yana da ilimi ne ilmin milladun milladun ne an ce su an gane ilmin milladun ko to Allah samu dace ilmin milladun ni in baka saba Allah shi baka sani shine Allah ya baka ilimi baka da malami kuma zo kana ba malamai ilimin wanda su sun san malamai ne kuma duniya ta yadda malamai ne kuma kai ka zama malaminsu dan bayanin ya zo bayanin yana zuwa kasa amma kan wuce wannan gaba nabi musa malami ne ko ba malami ba ne ya je wurin neman ilimi ko ba ta yi ba to shi khidar wa'an malami shi allah ya gaya muna malaminsa a ya gaya wa ake na mamilla dunna ko ku gane ba ilimin muna mun ka bashi ilimin kai ko ka san wanda ya samu ilimi da daga Allah ai yana iya zama malamin kowa to shine ilimin milladun ka gane wannan moce to Allah ya sa mu dace in mu dawo karatun mu yake cewa fa wajada abdan min min ibadina sai suka tarar da wani bawa daga cikin bayin atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga gurin allamnahu min ladunna ilma mun bashi ilimi daga gurin qala lahu musa sai annabi musa ya ce da shi an haɗu kenan hal attabi'uka shin in bi ka ne ala an tu'allimani mimma ullimta rushda akan ka ilmantar da ni na daga abin da yake daidai ne rushda bi ma'ana sawab game da abin da ka koya na daidai to in bi ka na ka koya min wannan abu Allah ya samu dace yanzu haɗuwa da aka yi ba haɗu tsakanin annabi Musa da Khidir ba akwai yaro annabi Musa a nan ko babu amma tun da aka haɗu da wannan malamin da zai koya wa annabi Musa karatu ba a sake ambaton yaron da ya taita da annabi Musa a aka gama kistar duba da kyau ku gani an yi haka ko ba yi ba in gane hikimar hikimar shi ne idan manyan malamai sun haɗu suna tattaunawa almajirai shuru suke yi ba a ambatarsu isa ka ce kada ka yawaita jayayya a gaban malaminka in ka yawaita jayayya a gaban malaminka ya gane wasu ilmomi ba ka samu su ba ka samu su Allah madaukin sarki ya samu dace Imam Sha'abi yana ba da labari game da imamu zuhuri cewa imamu zuhuri yana daga cikin sigaru tabi'in imamu zuhuri sigaru tabi'in wanda ya yi karatu gurin ibn abbas to shi an ce mutum ne mai jidali tun magana sai ya zo suna tattaunawa game da tare da ibn abbas yana ganin shi shi ma ya kosa kasan wani ɗalibi in ya karanta ne ya karanta ne ya karanta ne sai ya ga malam ma ya ɗaishe shi ganin cike shi ko ganin cike ya wace malam kun gane misali kuma bar ganin malam ya malam kawan maciji ne ya yi shirin shi kana tsallaka kan shi yana tashi da kai har yadda kistar ta zo wata rana ibn abbas ya zo gurin nana aisha ana magana ta ilimi sai shi imamu zuhuri sai ya fara yin magana kafin ibn abbas ya yi magana sai aisha ta yi tsaye tana kallon shi kun mamaki da ya kare imam bin abbas ya fara magana sai kuma ya kara shigo da bakin shi sai na da aisha ta ce abin mamaki ta ce farkon ya sihu ma'addit ta ce wai yanzu ɗan tsako ne ya ji zakaru suna ƙanƙiri ko hashi ma ya zo yana ƙanƙiri ko nawa za aji kun gane misali kaza ta yi ƙanƙasa yau ta taho da 'ya'yanta suna bayanta sai zakara wanda ya yi shekaru ya gingata sai ya zo yana ƙanƙiri ko su ma da sun kanya sai sun gazo suna yi don Allah nawa za aji shine sai take ce mai kai yanzu ibn abbas wanda manzo Allah ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila ko shi yake magana ilimi kana magana ilimi kai asuwa kaga wannan misali ya isa kenan shi ibn abbas a ilimi ya kai kamar zakaran da ya gingata ne sadda wanga da yake ganin malami ne in an hada ilimin shi da na ibn abbas bai wuce dan tsako a gaban shi Na haka yana daga cikin abin da zai baka albarka a ilimi ka girmama malamai. Kaka zo koyon karatu gurin malam kana ne bai kai malamin gama an jaba shi karatu ba. Sai ka shiga wani matsi kaga ana sanyi kana zuwa. Haka kowa mu bar shi inda muka gan shi. Kun gane misali? Yanzu ai abin da ake faruwa kenan wani sai ya koma gehe wai shi ya je larabci sai ya koma yana kai wanda dan wannan malamin ku nan abin da ma ko kai an ce yaro bai san wuta ba a sai ya dama Allah ya ga kaga malami kare na shi kai dai girmama shi naka girmama naka shi ma girmama shi a tsaya haka ma tana kai agoga ka rasa inda kan kai ke ci ci gaba da karatu eh na ne kun gani ku ji yadda Allah ya ba mu labari anan atayna hu rahmatan min indina ko mun ba shi rahama daga gurin mu malamai suke sai ka an kafara ambatar rahama kafin ilimi kenan Allah ya sanya ma tawalu kafin ilimi yayi dan kana iya ka samu ilimin babu tawalu ya wahal da kai babu albarka kuma babu hutu jama'a haka ilimi yana buƙatar tawalu yana buƙatar natsuwa sai ga ya zo gurin da ya dace ba duk mutumin da ka gawe da tawalo ya samu ilimi karshen ta bai zai more ilimin ba qala sai shi khidir ya ce da Musa innaka lan tastati'a amma iya sabara ba ka yi hakuri tare da ni wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta yaya ne za ka yi haƙuri game da abin da baka da labari a kan shi mana ilimin ka da khibar ka bata gano abin da muka gano ba baka iya tata da yanzu in kai ne ba sai sai ka ce ya ma alfahari ba yanzu ka je guri na koyon karatu sai in ce kaya wanda baka iya karatu inda ni deka yaka baka iya karatu inda ni in ba sa abu ga magana har BBC sai an faɗe ta saboda ba san kimar ilimi ba kowane irin mutane da irin yadda malamai ke gwada su don su gane ɗaliban ilimi ne ko ba ɗaliban ilimi ba ne shi tun da ya ga annabi musa ya san wanga sai an gwada shi a gani da gaske yake don ya san wanga dai ba ƙaramin mutum ba ne akwai abin da ya kawo shi ya ci to ba ka yawa ƙala sai annabi musa ya ce cikin tawadu satajiduni in sha Allah sabira in Allah ya so za ka sami ni mai haƙuri wala asilaka amra duk umarnin da ka bani ba zan saba maka ba in mun fassara shi wa kaifa tasbir ya zaka yi hakuri ala ma lam tuhit bihi khubra abinda baka da labari akan shi in an dauke shi akan khabar khubra ko kuma ya zamanto abinda baka da khibira akai baka iya gano hakikan yadda yake ya zaka yi hakuri da shi bada sai ce satajiduni insha Allah sabira in Allah ya so zaka same ni mai hakuri sannan wala a'si laka amra bazan saba ma kowane irin al'amari ba ni na yadda ka sa sharuɗanka to ga sharaɗi ƙala sai ce to ga sharaɗi fa'inin tabata ne in mu har ka bi ni ba la ta sa'an ni an shayi duk abinda ne ka tambaye ni hatta uhudi talaka min hudu kira sai na baka labarin wannan abu ka yadda ɗai musa ce ya yadda fantalaka sai sun ka kama hanyar sun kace yanzu an shiga makaranta hatta idza rakiba fi safinati hasir suka hau jirgin ruwa kwalo-kwalo jirgin ruwa kenan kharaqaha sai ya aibanta ta mana ya tsare gefen ta ya galbace ta shiwa shi khidir din qala sai ya ce da shi akhraqtaha yanzu kai kana sara wannan jirgin da tukurika ahlaha dan ka nutsar da wanda a ciki da karje ta shay'an imra sai ka zo da abun kyama ku zama ɗanka ce imran abin kyama amma wanda bai yi muni ba da nukura da imra duk ma'anarsa ɗaya imra kyama abu ne dai wanda dai babu ne hidi ana yi haƙuri da shi nukura abin kyama wanda ya yi muni akan wancan kun gane bambancin ko yana da ƙarje ta shi an imra ka zo da abin kyama Ƙala sai Khidir ya ce da shi, Alam a ƙullaka a ce ban ce da kai ba, innaka lan tastaɗi a mai iya sabara ba ka yi haƙuri tare da ni? Ƙala la tu akhidni bi ma nasi ta ce, A kaka kama ne, wallahi mantuwa na ni, kaka kama ne da abin da na manta da shi, wala tu rihni min amri usra sannan kada ka ɗora min a cikin al'amari na abin da yake mai kunci ne, ma'ana ka ɗora min abin da yake yana da nauyi sosai. Abin tambaya, yasa annabi Musa tun daga ya ga an yi wannan ya kasa hakuri ya magana ko sai me ya jawo mai wannan hmm sabo Bahaushe ce sabo turkin wawa wanda ka saba da shi da waya kamar shi shi annabi Musa a nan gida ya saba da al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kun tuna wannan ya saba da wa'azi duk inda ya ga abu na kwarai zai yaba in ya gaba na kwarai bane zai ce a daina to yanzu ya ga an to wancan abin da ya saba da shi zai sa bai ma bai ma san yayi magana ba kun ga inda aka jarabe shi abinda an san ya saba da shi aikin kenan to da ɗin tana an ka shigo shi fantsalaka suka ci gaba da tahiya hatta idza laqiya gulaman sai da suka hadu da wani yaro fa qatalahu sai shi khidir ya kashe shi kala aqatalta nafsan zakiyatan in zaka kashe rai tsarkakakke wanda bai da wani laifi ko a gurin Allah bi kai nafsin ba tare da ya kashe wani rai ba da ƙarji ita shi an nukura to ka zo da abun kyama kaga shi zaka ce imra ko can abun kyama ne amma bai yi ƙarfi sosai ba to yanzu hanan nukura na ka zo da shi saboda annabi Musa ya saba da al'amru bil ma'ruf bai ya hakuri na'am Kala alam a kullaka innaka lan tastati'a mai sabra kada yace ashe ban ce da kai ba baka yi hankalin zama tare da ni wannan shine digo nan izo na 30 daidai kenan hmm cikin wannan sura eh an zo 30 daidai ranar da zamu kuma kai daura kuma minti shida ya sauro mana an gane misali ko to Kala ya ce, In naka, ya ce, Kala, in sa'altuka an in ba da, ina kala tambaya ka game da wani abu bayan wa'ancan tambayo da ni maka. Falatu sahib ni kaka abokance ni, kaka ta tare da ni. Kad balagta min ladun ni uzura, mana ka samu uzuri a gurina ke. Mana ka samu yankewa uzuri a gurina, babu wani abin da ya rage, yanzu mutai ban ƙarawa. an ƙara wa tana yi annabi Allah ya ce ko ya ga an yi ba daidai ba shi shiru abu ne wanda kanan ne ko ya ɗauki alkawari sabawa zai inda abin ya zame musu jiki fantsana ga sai suka ta yi hatta idan ata ya ahala ƙaryatan istata'ama ahala hatta idan ata ya ahala ƙaryatan a sai da suka zo ga ma'abuta wani gari istata'ama ahla suka nemi mutanen garin su ciyar da su fa abau mutanen garin suka ki an yudayyifu ma suka ki su ba kuntar da su suka ki sabke su duk inda suka nema su sabka an kiya yanzu an ce san zo mutanen gari ne waɗanda masu mutane ne masu rowa da rashin yadda duk da suka sallama ga baki a sabke sai a ce a'a su yi gaba to suna cikin wannan hali ba ba waje da fi haji darin sai suka tarar da wata katanga a cikin garin wa'innan mutane yurido an yan yana neman ya faɗi yana neman ya kai ƙasa fa'ama sai shi hijjar ya kama ya tayar da katangar ta koma daidai an yi musu aiki ko ba a yi ba kuma ya ce a ta yi musu aiki ya ce kama kakati mutane da wanda ya musu mai alfarma ba su yi ba kada sai ce laushi ta latta hafta alaihi ajira ta inda ka so ta shi ka ce sai an biya ka ka karbi ladan aiki mana mu samu abin da muka ci kana hadha firaqu baini Obayin ya ce wannan shi ne rabuwa tsakanina da kai, biyu ka bi ta'wili zan baka labarin fassar malam tastaɗe alaihi sawara abinda ka kasa yin hankuri a kan to zan baka labarin shi. Na farko ya ce an masafi na ce amma wannan jirgin ruwa da kaggana sare, ta natli masakina ta talakawa ne, miskini ne ke da ita. ya'maluna fil bahr suna yi aiki cikin tekun nan suna neman abin da suka ci fa alattu an na'ibaha sai na so in aibanta ta in yi mata illa me yasa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin qasba a can bayan su akwai wani sarki da yake kwaci kowace irin jirgin ruwa kwacewa ma'ana duk jirgin ruwan da ta zo salin alim ya ga ta kwaita sai ce amshe ta ce amma wannan da ni mata illa da ya zo ya gani sai ya ce a bari ta wuce bai so ya ce kaji abin da ya sa wa ammul gulamu yace amma kaga wannan karamin yaro da na kashe fa kana abawahu mu'minin iyayensa mu'mini ne guda biyu fa khashina an yulhiqahuma quyanan sai muka ji tsoron ya sa su su yi girman kai mana son shi ya kai su da aukawa a girman kai nan fahashina bai ma'ana fa'adin marubuka kenan ubangijinka ya san cewa wani yaron zai iya kai iyayen shi ga girman kai wa kufuran haka zuwa aikata kafirci fa'arada fa'aradna an yubdalahu ma rabbuhuma sai muka yi nufin ubangijinka ya canza musu khairan minhu da wanda ya fi su alheri wanda ba zai jawo su girman kai da kafirci ba khairan minhu zakata wanda ya fi tsarkakuwa fiye da wancan wa aqrabu rahma sa'annan kuma da wanda ya fi tausayi a gare su kun gane ku ma'ana a'malu ma'ana abin da ya fi aiki na jinkai a gare su ma'ana ɗan da zai fi yi musu jinkai don ka san wani ɗa baya ka samun jinkai a gare shi da za mu ba shi ɗa wanda ya fi kusa da ya yi musu jinkai ya yi kusa ya tausaya musu nan yana ne ɓamban jidaru amma wannan katanga fakiyana laugulamai ne ya kasance na yara ne guda biyu ya ce mai wannan yara marayi ne da madinata a cikin wancan gari da muka kana ta ta hukan zullahu a ƙarƙashin wannan katanga akwai wani taska arziki nasu a san mutanen da kana da kuɗi sai ka sa cikin leda ko kwanon kai rami ka turku shi da zai mutu ya san ɗayan shi ƙarfin su basu kai ba amma kusa abin da ya yi sai ya bar ma Allah ajiya sai ya rami ya turbude sai gina katanga saman wannan ajiya ya ce Allah ga ajiya na nabar wa ‘ya'yana in ƙarfinsu ya kai sai ka hito da su ka ba su ko da na mutu to Allah yana kula da wannan ajiya katangar za ta faɗi ya je ta da katangar za a ga ajiyar shi ko Allah bai bai kaddara lokaci yayi ba suka zo sai ce mai khidar tada ta ka tada ta to wannan ajiyar ta wannan mutum ba za a ganta ba Allah samu dace ina ne fa arada eh wa kana abuhuma salihan baban su ya kasance mutumin kirki ne kafin ya mutu fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ka sai ya so har su kai karhin su sannan wa yastakhrija kan zahma su fi kasa arzikin su da kansu rahmatan min rabbik wannan rahma ce daga gurin ubangijinka ma fa'altuhu an amri abu wani abu ne na aikata dan umarni na dan son raina zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra to wannan shine fassara abin da ka kasa yin hakuri akan shi kun gane misali wannan aya ta ƙarshe diya ne gare ƙanana ya mutu yana da dukiya bai son ya ba wasu su mawashe sai ba Allah ajiyar dukiya yake Allah ajiyar musu wa ke kula da dukiyar mi asaka muku haka saboda uban mutumin kirki ne ina in ka zama mutumin kirki duk abin da ka bar mai ayanka za su amfana da shi amma wallahi in ka zama azzalimi mutumin banza in kan mutu abin da ka bari sai kattin banza su haɗe shi su taushi kuma yan su tashi cikin wahala ka je lahira kuma ai ma hisabi akan wannan abu dan haka dai al-maqsudi a duniya ka zama mutumin kirki kuma ya zama kana da sika da ubangiji kana da yadda da Allah tusar da zaka ga ma Allah magana ka ga ma Allah magana da gaske Allah wannan dukiya ɗaya na ne na nema ma ita ne aje musu Allah ka aje musu ita lahi duk yadda za a kai sai ta hako ta faɗo hannun 'ya'yanka ko da ka mutu ka bar ƙananan yara Allah ka muna arziki za mu je fitina na ƙarshe fitinatul mulk za mu bayani a kan zilƙarnain in Allah su ya yadda a daura na gaba shi dai zilƙarnain ɗin nan wane ne shi dan ana ta zilƙarnain zilƙarnain ko ba haka ba ne to ya kamata mu san tarihin shi shi zai baka sura amma game da masu mulkin duniya wanda in Allah ya kai mu daura na gaba ba mamaki karatun zai kare ne akan tarihin bilkarnai dan sai mun ba da tarihin shi tukuna kafin mu fara karatu in Allah ya so ya yarda ina ganin wannan shine ranar da zamu je hutu sai da kuma Allah ya dawo da mu karo na gaba Allah ya samu dace na mm mm mm mm kuma an ko eh kuma an kore da makaranta kun ga da misali ƙara magana kata ne cika da bai bi sharuɗan malam ba daga ƙarshe ma an kore shi da makaranta ba ba haka ba shi na san tambaye shi ke na rana asabar wa'inda muka azama sharuɗa in ba su bi ba sai mu kore su ko da ma su abin da taimaka wa musu hujja to musa ma an kore bare ku an gane misali eh Allah ya sa mu dace dan haka malam yana da kyau ya zama yana da sharadin da zai samu dalibai ko sun so ko ba su so ba su yadda da wayannan sharuɗa matukar ba saba mu shari'a ba bale wasu malamai sharadin su bai wuce kai bai 15 a jiki ka goma 12 ba ka saba mai ko ne ka kawai shikenan Allah ya wani jagora. A alaikun salam. Birni? A, in an ka ce Madina, akwai gari alamun khasun bi hadal ism. Akwai gari wanda shi yake bantu da wannan suna, da aka sa ma wannan suna, shi ne Madina, ko ba haka ba ne? amma yanka zo ana magana umumi yanka ce madina kowane gari ana ce mai madina kamar yanzu anka ce risala menene risala ba sako ba to sai anka ɗauki wani littafi anka samu wannan sunan yayi ko bai ba yayi to kamar haka ne ma madina yanzu anka ce wane ka miƙo min risala sai ya tambaya wace irin risala sai ka ce littafi to yanzu ba sako ba kenan ko ba haka ba zan je madina sai ka tambaye mutum wace madina waccan madina to ita ce kuma ba ya taba ce a madina mu shi a kan fahimta kenan insha Allah eh ranar asabar muna da bayani a takeici ga dalibai kowa Allah ba shi iko ya zo wanda ya ji ya gaya ma wanda bai ji ba an gane misali ko ai da wanda ya bi da wanda bai bi ba a bale ma insha Allah duk za a biya insha Allah zaɓi wanda bai da kuɗi Allah ya bashi subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk